والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي tashi da gota bakwai sha bakwai ga watan jimadin ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba muna sura ta arba'in da ɗaya in ka faro in je daga sama suratul fussilat mun kuma darasi guda uku ko za mu tashi darasi na hudu aya ta yana aya ta talatin da uku muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا نعم وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله فلو كنت تركيك ومن أحسن قولا وانيني ما بيشاو مغنى ko kuma babu wani mafi kyawun magana mimman da a'ilan lahi fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa amila salihan sannan yayi aiki na kwarai akan kansa wa qala sannan yake innani minal muslimi lallai ni ina cikin waɗanda suka mai ni kauya wato musulmai wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a babu yadda za a yi abu mai kyau yayi daidai da mara kyau idfa billati hiya ahsan kamar da martani da abin da yake mafi kyau idan an ba abin mara kyau fa idan lati bainaka wa bainahu adawa sai kaga sakamakon yin haka sai kaga wanda da tsakaninka da shi akwai gaba baya ba kwa ga mutiji baya kaunarka kaje yake ba ya ba shi da ma akan abubuwa sai kaga ya zama ka annahu waliyyu kai ka ce wani wato majibincin lamari ne halimun dan uwa wato ko abinci sai kaga daga baya ya koma yana yaban ka a cikin mutane saboda kyakkyawan mu'amalar da karkai masa sai Allah ya ce wa ma yulqaha amma fa wannan abin da Allah ya faɗa babu wanda zai iya cewa mutum kullun zuwa yake muzanta sai ya zage ka amma kuma alkhairin kake masa sai yake illal ladina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri kawai ba kowa da zai iya ba shi kuma asabru asali an samu sunan ne daga asibr madaci وصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل في الثور أن سامو شري دقا واتو أسل سنا الصبر ينا رقاتي وجن تنتنو sai dai karshen ta ya fi zuma daɗi to shi wa ma yi nakaha illa zu hazin ba wanda zai iya wannan in ba ma abuce rabo ba azimin kuma rabon ba wanda yake babba ko shakka babu wannan ayoyi ne masu ɗaukan hankali mala yace ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي دعا عباد الله إليه babu wanda ya iya magana mai yake mafi kyawun zance fiye da wanda ya kirawo mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki wa amila salihan ya aiki na kwarai akan kansa sharadi na biyu wa qala innani minal muslimin sannan akan kansa yake ni kuma ina cikin musulmai wanda suka mi kauya mali yake ai wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaqulu mutum ya zamto akan kansa yana shiriwa da abin da yake faɗa abin da yake faɗa da gaske yake tun daga zuciyarsa har bakinsa ko da ya amfani da yan psychologist ke cewa telescopic eye cewa wai a gano da wannan abin da za a ce wurin ka zo in ka zo hutu ne ma tambayan ƙarya kake sai a jona ma wani abu a hannu ko kuma a kalli tsabar idanunka a gane wannan ƙarya yake faɗa ko gaskiya to ko da wannan za a yi amfani a zahirance za a gane cewa da gaske kake ballantana ubangijin da ya hore ma yin magana ya san abin da kake faɗa gaskiya ne to shine ma ne yake cewa fa nafa'u li nafsihi mutum yake faɗar abin da zai amfani kansa da shi wa li ghairihi sannan kuma ya amfani waninsa lazimin wa mu'ta'addi ya zanto zai amfani da shi akan kansa sannan abin nan zai yi ta'addi zuwa ga waninsa sai yake wa laysa huwa min alladhina ya'muruna bil ma'ruf ya zanto wanda yake wannan da'awar baya cikin wanda yake umarni da kyawawa wala ya'tunahu su ba sai la tanha an aw an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idza fa'alta 'azim yace kada ka hana ka rika hana mutane wani al'amari kai kuma ga rika yi wannan abun kunya ne a gare ka idan kana irin wannan ba daidai bane shi za al-hasan al-basri duk abin da kaga yayi ko me yi hasan al-basri sai daga cikin tabi'ai duk abin da yayi mutane suka ce ana ganin albarkar sa a zahiri wata rana aka dame shi cewa yayi bayani akan yan tabayi cewa da Allah a rika yan tabayi bayi sun yawa a karkashin mutane sai shiru ya banza da su bai kula su ba sai wani lokaci kawai sai aka ga ya hau mambari ya hudu ba akan yan tabayi yayi fakko raqaba kaza yi janyo ayoyi ranar ayyan ta bawa sun kai dubu sai wani daga cikin almajirai ya zo yace da ke ala gafarta malam kin ji muke ta gaya ma kaga irin alkhairin da aka samu a nan sai yace abin da wuta a lokacin ban yi ba saboda ni ban da bawon da zan yanta yace sai da na bari na samu bayin da zan yanta na yanta sannan na zo na sauka to shi ta duk abubuwan da zai yi za ga Allah yana samun albarka domin daga zuciyarsa yake daga ce ana bukatar wato ko da baka dau wannan zalan da Hassan Basri baka ce mutane su sadaka ka ce sai ka samu kuɗi zaka ce ai sadaka a in ka dau wannan zalan zaka wanda mabukata a a ya zamto ka kai dai wa'azin ya zamto kuma a zuciyarka da gaske kake duk ran da Allah ya hore ba kai ma za ka to sai Allah ya sa wa maganar ka albarka kaga an yi amfani da ita ba sharadi wani sai kai sannan za a yi to shine ma da yake cewa wa yanhauna 'anil munkari wa ya'tunahu ba a so ka fada cikin masu da'awa wanda za su rika hana mutane munkari kai kuma kana yi bal ya'tamiru bil khairi wa yatruku shar abinda ake so gani wato ka subanci da alkhairi ka nisanci alkhairi wa yadu khalqa ila al-khaliqi tabaraka wa ta'ala karka kiran bayi zuwa ga wanda ya halice su ubangiji madaukakin sarki وهذه عامة في كل من دعا إلى خيره ولا آية تهشى بدو وند في كلا زوا قال هيدي تهشى في كلا ولا سوى وهو في نفسه مهتدي يوندو أكم كنسا من كل يواني كل يد متاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك annabi shine yafi kowa cancanta da wannan domin annabi yace na zo ina kore mutane daga gefen wuta amma suna dannowa yace ba kwatan kwatina da ku kamar kwatan kwatin kwari ne da suka ga haske na wuta tana ci suka taho gurin suna fada suna konewa a cikin na gode faman juhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz saboda haka kamar haka annabi yake kullum kokari yake tun kuɗe wani daga gefen wuta amma wasu wallahi sun jin shiga ana ture su suna dawowa to shine ma da yake cewa kamar yadda Muhammad bin Sirin da Imam Suddi da Abdurrahman bin Zaid bin Aslam suke cewa almuradu bi hal mu'addinuna sulaha wannan ayar ba tana magana ne akan masu kiran sallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah domin wanda yake hayya ala salam kaga ai ku yi gaggawa ku to zuwa ga sallah hayya ala falah saboda haka ku yi gaggawa ku to zuwa ga rabauta aka ce to ayar da ta ce haka wayannan bayin Allah ta ce mala yace wa sahihu amma zan ce mafi inganci annal ayata amma fi mu'addinina wa fi ghayrihim ayat ta ga mai kowa da masu kiran sallah da wanda ba ba su ba masu da'awa duk sun shiga fa amma halin nuzuli hadhihi al-aya magana cewa ayan nan ta sauka ne fa innahu lam yakun al-adanu mashru'an bil kulliya a lokacin da ba ayat ta sauka ai kiran sallah bai sauka gaba ɗaya ba balla tana ce da shi ai ya annaha makkiya domin ayar makkiya wannan sura kai ayar ma da muka biya makkiya ce duk a farkon sura mun ce makkiya ce yar maka ce to sai yace wal azan inna ma shi bai bil madinati ba'da al hijra shi kuma kiran sallah an sha an taji ne a madina bayan hijira wannan ba dalili ne yana ga abin da bai zo ba amma magana cewa a kansa ta sauka shine iskalin da malamai suke cewa a kansa to bari ka ji amsar da zai bayar to sai yake cewa sayna uri abdullahi bin zaid bin abdurrabbi al-ansari fi manami kiran sallah ya sauka ne ma lokacin da Abdullahi bin Zaid yayi mafarki aka nuna mar a cikin bacci cewa wato ga yadda za a yi kiran sallah da hura wani abu ake sai kowa ya taho saboda haka faqasahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yazo ba annabi labari fa amara hu an yurkiyahu ala bilal yace je ka koya wa bilal haka yake fa innahu anda sautan ko andanin ka sautan domin ya bi ka murya ana buƙatar kiran sallah mutum ya zanto mai murya to saboda haka ma huwa muqarrir fi mawdi'ihi wannan tabbatacce ne sai yace fastahihu idan annaha amma yace abin da yake ingantacce ayar gaban ya ce ta shafi kiran sallah ta shafi waninsa saboda haka mai kiran sallah yana nan da falalarsa ya bada karkashin wa mana hakan kaulan liman da ayi lallahi sannan yana karkashin almu'azzinuna hum adwalun nasi ko nukan yawmal qiyama ko azana tsautunan yawmal qiyama hau kama kan cewa wanda suke kiran sallah za su fi kowa tsawon wuya ranar alkiyama za a yi musu ado da shi sannan ya zanto wannan wuyan yana bada alama kasan za a yi gumi kuma duk gurin da aka yi cinkoso yakan sa wasu saboda ƙarshen numfashi su rika zuma ba ko to shi an daga mai wuyan sai yana sama yana shakakin sa ya huta saboda haka wannan shi ne dai daga cikin falalar da Allah madaukakin sarki zai yi wa mai kiran sallah to sai yake kamar yadda Abdulrazak ya bada da Ba'mar da Hasan al-Basri annahu tara hadhihi al-aya ya karanta wannan ayar sai yace fa kana hadha habibullah ko shakka babu wannan ana magana akan masoyin Allah annabi alaihi salatu wassalam هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته دوم الله يا النبي يا أمسى الله دنجني دعوته يا أمسى كلا الله ودا الناس إلى ما أجاب الله فيه يا كما كرا mutane zuwa ga abin da Allah ya kira shi zuwa gare shi wa amila salihan bi ijabati sannan yayi aikin kware kowa ya san annabi yayi aikin kware wa qala innani minal muslimina yace kuma inda aka ce qala innani minal muslimina tana magana ne akan sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda cewa lalle ni ina cikin musulmai lokacin da annabi ya zo yana da'awar Allah madaukakin sarki ya turo shi da da'awa annabi ya zo yana da'awar wanda ya karɓi kiran yace shi ya yi shi musulmi ne waye sai na Abubakar ne na farko sai ta ce ayi tana magana ne wa qala innani minal muslimina da sayyidina Abubakar sai domin da annabin ya zo yana da awa shi ne na farkon wanda ya fara amsa saboda haka sannan ayar wa mana hasanu qawlan mimman da'a ila Allah bi da'awa wajibi ne ya rike abubuwa guda biyu yana so da wata wato ta zama karbabiya na farko ya zama yana da ilimin abin da zai kira a kansa ya ga al'amuru wal nahyi ko kuma ya san cewa abin da yake wajibi ya ga abin da yake haramun ya san makaruhi ya san mukayyade ya rika hana mutane abin da kuma shari'a ta yadda a yi dole ne ya samu wannan sannan abu na biyu ya samu ikhlasi ya zanto dan Allah yake ba dai tare jama'a ba ba dai zanto ana jin sa a social media ba shine sai dan sai zai zame masa jagora ya rika tura shi gurare daban-daban ko kuma ba dai zanto yana jin haushin waɗanda suka biji wato iya kallo na da'awa ba da zarar ke dan ya zo ya tuka ma wa'annan abubuwan ka rika jin cewa da wani yayi da'awa in ba kai ka faɗa ba to sai sa ba wani abu a zuciya to ya kiri ba a kanka ko ake mai dawa ya ka samu abu biyu na farko ya san abin da zai faɗa ta na abu da zai yi dan Allah ba dan tare jama'a ba ba dan samun abun duniya ba ba dan yaban mutane ba wani ya yi ka ko kare ba kai zai faɗa abin da Allah ya domin duk yadda ba wanda ya ba annabi kan dabi'a babu amma sai da wasu suka rubuto suna tukarsa wasu kuma suna yabo imam malik wata rana ya tambaya almajiran su yake me mutane suke cewa akan mu sai ka ce da shi wasu suna zagin ka wasu suna yaban ka yace alhamdulillah yace da ba haka bayin Allah wasu su ya zage ka wasu ya zage ai dole ne domin bangare biyu ne akwai yan bangaren shi na akwai na Allah wanda yake na Allah zai ji dadin abin da kai amma dan ke dan kwace ya soke ka duk yadda za ka wani ko kwanciya kake yana ji ta kanka sai ya zage ka sai yau baka kwanta daidai ba fare kuwa cewa ka da ni to zo ta bangaren dama ko hagu Allah sai ya zage ka to shi za ake so ka kalli Allah kawai ridan nasu gayatul la tudrak ita yadda mutane wata gaya ce da ba a riskarta rabu da su kawai ai an jaba da misalin sai da hawas ce da kuma da hakin wanda yake so ya koya wa kansa darasi cewa ya ga ya zo mutuwa sai yake da shi to ina so ma wasiya zo ka ga wasiya ta yake biyo ni kawai suka taho da jaki suna cikin tubi ne sai suka hau kan jakin tubi suna wuce wasu group din mutane duk ka fara magana wannan mutanen ba su da adalci a zalimi ne wallahi su biya kan yanki dan ba zai magana ba ya ji suna wuce su yake to kai hau ni ba zan sauka sai bace a kai suna wuce wani group din su ba sai suka fara bida kaga irin iyayen nan nan masu sanda ta yaya ko me kun shi ya hau da tije da shi ya bace yanzu gashi yaro da shi ya sai ke ka ko sai ka ko sai shi ya hau da suna wuce wani gurbin mutane suka rika ba taɓa ganin dattijo a jalin irin wannan yaron da kai yanzu ne ka dora shi akai sai kawai ya ji sai ce to abin da za a yi da kai gaba ɗaya mu bar jakin mu kore sai ka rika kore jaki ana jira zuwa wani guri aka fara kaga wasu ta ko wata maki ballo da kai ko cewa ku biyu jakin nan Allah ya yi ne don a hau amma ba wanda zai hau a cikin ku kun ji ko hau ku biyu kuma wani ba zai hau ba da suka koma gida sai yake to zauna yake duk kwanin da ya faru yake to ka haka al'umma ta ba a yi mata yake abin da za ka yi shaidan Allah kawai duk yadda za ka yi abu ba za ka burge mutane ba a yi musu gwaninta ko kaɗan ka yi don Allah kawai duba Allah shi dan ka dube shi zai sawa abin albarka za ga wanda yake zagin ka rai shi zai dawo yanzu yana cewa a sai dai ka gane mun sha ba da wannan misalin wani iyaye sun ba mu labarin cewa Audu ba da yazo zai yi wa wannan irrigation ko yawa wannan abubuwan da zai gaba ɗaya ba zakin da zai sha ba amma yanzu ga shi nan musulmi ake cewa Allah ya kan Audu ba ko ba haka bane ai ga jikoki to haka al'umma ce duk abin da zaka yi kai ne dubu maslaha su da ka kalli Allah ka duba maslaha sai kai kawai ka wuce ka toshe kunnuwanka duk wanda zai rika buɗe kunnuwa sai ya rika jin to za ka kai da kai guri daya rufa idan ka toke kunnen ka kawai in dai ba wai shawara ta alkhairi a kawa ba ruwanka da mutane yi abin da ya kamata amma lafin ne da awar da ya zanto jira yake sai an yi zai zai abin kirki sai an soke shi kaza to ba inda zai kuma zai tashi ranar alkiyama wa kadin na ila ma amilu min amali wa ja'alnahu haba'an mansura haka zanto dan burge mutane kake abu kai dai idan Allah sai ga Allah ya sa abin albarka dukkan kanta kuma har wanda zai zo yana cewa ba dan Allah kake wani gaba ya zai zo yana cewa dan Allah ai kai dai duba Allah kawai domin ya alamu ma fi sudur innahu alimun bi zati sudur shi ya dan da yake zuciyarka wannan shine abin da ya kamata ko da yake mu rika kallo to shine ma da yake cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ita kuma Allah yake kada ka daidaita tsakanin abu mai kyau ko kuma abu mai kyau da mara kyau ba za ta taba zama daidai ba ko kaɗan iri ba abin lati ya ahsan karam kai ramuwa da wanda ya maka mummuna da abin da ya fi kyau kaga ballantara dan uwa na jini dan uwanka na jini ya zo musamman wani lokacin Allah ya sa aka zo rabon gado in sai dan ya shigo sai wani yayi abin da zaka rika cewa ba kai ba shi har abada ko ba a samu sai dan ya samu guri sai ka jera ba kai ba shi har abada har abada ba kai kinki kuma abin da nake gaya wani tafi kenan nace idan wannan fitinar ta taso ba wai tana magana bane akan kawai ɗan daki daki a kike yi wanda kuke wani shi yake mun gaba ko kai kike wanda amma shi zai kawo fitinar to so ake kai kokari ka danna zuciya ka dan kai ne ya samu guri lokacin da yazo ya yi ne to rama masa da alkai wani da ake gaya mun wai yana cewa dan uwansa yana cewa ko gawar wani ba zan je kanta ba dan uwa saboda irin wayannan matsalolin to dai bayan ya mutu babarta babarta ita ta san cewa bai da gaskiya bayan ya mutu dai ta kwanko zama ta ce ya mutu to yanzu sai ka zo ka je kan gawar ta bayan ya mutu to irin wayannan abubuwan sai ka rika ganin su wato na jahiliya sun mana katutu mu a cikin mu ko musulmi da ke dan ya ji kama zuwa nan kalmar to yayi nasara a kanta cewa ba ni ba kai har abada dan ya kare su ba ko shakka babu akwai waɗanda suna yin rashin kyautawa mai karfi wanda zaka ga ko bare ne ka bace ma ba bare to zuwa ke kai amfani da hikima da hakuri yawa domin ji hakurin nan kika ji an faɗe shi akwai akwai zafi kuna yana da kuna kwarai da gaske to wannan ake bukata a yi hakuri to shine Allah yake wanda ya ma shirme ya daji wannan kanin ka da ya daji zai aure da ya je kai kai mata kayan aiki kuma ba ka bukata ya gobe kawai ka aika da shi ka dauke kanka za a ci abinci a gidan kana da hali a samar da buhu buhu ka ɗauke kan ko da za ki je ai wani salo da aka ba wata ita ka san in baka yi sa'a ba kannan ka nan kana da kanni mata ko yayye mata ka kura zaune lafiya in baka yi wasa ba da ita kannan ka za a rika rigima da ita kawai sai ki sani ta eh saboda haka da zarar da zarar wato sun samu kofa shi kenan sai aka ba wani shawara aka ce ka sai yadda za ka yi cewa gaya mata ita ce fito ta kamu abin da za ki ko kuma a'a sai da kika san cewa su wani da wance da wance yan ɗaki ɗaya kannan sa uwa ɗaya uba ɗaya sun tsane ki duk ran da ya miki maganar su ya dai su sai ai mutanen kirki masu kaza kar ki taɓa faɗan ayyukan su kin kuma san suna sukar ki sannan kin san abin da suke so suke so ki wa ƴaƴansu wani sai ki baki ya kai wallahi tallahi kina zaune wa kafan lahul mu'minina alkitab yau da gobe zai gane cewa wannan da kuke zaki kullum ita kuma yaban ku take shi zai ko ba faɗa da shi Kwarai kuwa zai gane cewa ke kike su suke zalunta ki wace kawai ki tsaya a haka ki kije to shi ne ilbabin lati hi ahsan sune miki mummuna rama miki da kyau to sai Allah ya faɗa kacin sarki ya turo wanda zai tare miki sai kiga da karshe mijin shi zai zama mai sakin ki shi zai ka baki kariya cewa da ji kaza ta ce ko mahaifiyar ku ce mahaifiyar ki ce ke magana zai ce shi zai ce wallahi kun makariya kike ne kullun ya wanda kai kullun kaza to wanda zai zo ya ba mummuna kai rama mata da alkhairi ko shakka babu kar kamar kana ka faka annama tisifuhumul malla haka annabi ya faɗa cewa wata baiwa Allah ta zuci ya rasulullah ko wani bawan Allah ina da yan uwa asiluhum wa yafta'una ni ina sadan musu suna yanke min ina yi musu kyautata musu suna yi min kaza ina yi musu alkhairi suna yi min wauta sai da ya gama kal sai annabi ya ce wa in kunta fa in kunta kama kunta fa ka annama tusifuhum malla in dai ka kasance kamar yadda ka faɗa din nan to kamar kana ɗiwar doka ne mai ragowar garwaci a ciki kana zuba musu aka saboda haka bu karfu in dai da gaske ne wannan abin da ka faɗa suna muna da ba kane mutu kyakkyawa suna yanke ba zumunci kana zalin mutu suna yi ba kaza duk sai Allah ya ce baka annaba ta sifuhu bil bal ka bu karfu saboda haka wanda zai zai muna da ba kai kyautata mata amma abu ne wanda yake bai wahalar shani bai wahalar shani to shi sa wato bai dan ladhi bainaka wa bainahu adawa to sai kaga wanda yake tsakanin ka da shi da akwai gaba ta annahu wali yanzu ko ba kamar wani masoyi halimun kuma aboki na kwarai idza ahsanta ila man ata ilayka qadatu tilka alhasana ilayhi ila musawatu musafatika wa muhabbatika wannan zai janyo rika gaisa da kai kuma yana kaunar ka sai ka biya zauna a wani guri yana to a ce wani mutumin kirki ne ka aika wa dubu shinkafa kwarai kuwa sai mutane su rika mamaki wanda yake zaki kullum irin wannan fomulan zaka duk da Allah ne Robert Kirin ya kawo wa Forty Eight Laws of Power cewa idan mutum yana so ya mallaki ɗan adawa da ake faɗa yake akwai wannan abu akwai wannan abu irin da yau ta taɓa wani wuta ne irin wannan fomulan Malam Ibrahim ke karo ya rika amfani da ita shi kuma ya yi ta da yawa wanda ni a san fahimta ta shi nage ya wuce gona da iri domin sai zan to waɗanda wato suka fi muna na matsin su su yi fito ta tafiye da masoyan da kuma wannan fahimta ta ce formula tana da kyau ka yi amfani da ita amma ba ko da yaje ba yawwa sai a duba a tiza a hura ka tiza ka hura ka gane cewa wannan lallai masoyi na ne abu na sai kai a kyauta dama wannan shi ma bakin kyauta dama haka ake yi amma daukar ta kawai ka sake ta guri daya za ta yi ba illa kuma to shi ya kawo wancan Robert Gidan a ciki ko muna ce ne yau in ka yi amfani da ita za ka ci riba sosai sai ga yan yan dagariya sun koma sai kai suna suna kiran sai kai to saboda haka wannan shi ne to in ba abin da shi ya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid Allah yake wa bayin da amma ba wanda وما ما يقبل هذه الوصيه ويعمل بها الا من صبر على ذلك ba wanda zai iya karɓar wannan wasiya ya aiki da ita sai wanda ya haƙuri akan haka me yasa fa innahu yashqu ala an-nufus domin abu ne mai wahala a zuciya mutum kullum yana yi wajiya ai sai ka ji mutum ya ce fa bani akada alaikum ba aka zuwa alaihi bi mithli ma akala kuma Allah ne ya faɗa duk wanda ya ba ta addanci ya ba kaza ba aka zuwa alaihi bi mithli ma akala alaikum to amma kuma in ka san Qur'ani sosai da wannan din in ka je kana sulhu wani lokacin wani yana da karatu sai ka da aya sai ya ba to ya da ba wannan da ya kawo ta da ita zaka kalfi sai ka ce to ai Allah bai sai ya yi da ni sai zaka iya kwatan kwatin mutum ya dalla ma mari marin da ya ba kwabo da kwabo zaka iya domin Allah ya ce mai kiliya shi za yake bi mitili ba bi nahwi ba domin in ka kawo hadisi kace hada hadisun nahwahu wa hada hadisun mithluhu bai bambancin su mithluhu shine kwabo da kwabo ba canji nahwahu kuwa an samu bambancin kalma amma ma'ana daya to kai zaka iya yin mari mithluhu ba zai taba yiwa ba to yi ga Allah yake bi mithli ma da alaikum in ya ba mari yadda kwatan kwatan zafin yake inda za a auna za a ga ko da dan take bai gari ba sannan bai gaza ba zai yi to shi ne matsalar in ba ya ba ba shi mai bakon yadda ya zai yi ba wajen rama ko kuma in yayi marin ya hada da zaki dan abu kaza kaza kaga ya yayi ibtidai ya wuce gona da ni shi da Allah ke bi misli ba da alaikum وجزاء سيئة سيئة مثلها sai Allah ya ce fa man aba wa aslaha duk da ya kawo nan zaka ji a gaba cewa a yi haƙurin shi ya fi. An fahimta da kyau ko, ko da yaushe wato wayan na abubuwan da ake kawo wasu ake bukata mu rika ƙoƙarin koyi da Wai na akabtu ba a tudu bi mithli ma uqimtum bi kadiji ba in aka yi muku hukuma mutum ya zo ya zalunce ka karama da hukuma irin ta sai ce ne wala in sabartu lahu khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri shi ya ba alkhairi ga masu hakuri duk inda aka kawo za ka ga hakurin shi ne riba rabawar ba a samun riba a kanta ba a samu to shi ne Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda za su haɗu da wannan ba wanda suke hakuri ba wa ma yulqaha ba wanda za su samu wannan shi wato Allah ya musu goma shi da shi illa zu hazin in ba ma abota rabo ba azimi wanda yake mai yawa kuma babba shine mina sa'adati dunya mina sa'adati fi dunya wal ukhra shine su samu farin ciki a duniya da lahira kamar da Abdullahi da Abbas ya faɗa a tafsirin wannan ayat cewa amara Allahu mu'minina bi sabri inda al-ghadari Allah ya umarci mu'minai su rika hakuri yayin fushi wal ilmu da jimri inda jari yayin da aka musu wauta wani yi ma wauta sai kai hakuri wal afu inda al-isa'a da kuma yin abuwa yayin da aka saba wa mutum kaga haka annabi yayi kai da garinku komai naka amma aka kore ka lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo ya ci makka a fatahu makka da ya tattara su duk wannan manyan annan cewa bai kuke tsammani ma zanen tib an nifa ilin biku bai kuke tsammani zan muku wanda ka gama zalunci a shekara wajen goma kullum kuma wannan ba shi din baka daina ba ya zo ya samu dama yau shine Allah ya ba wa dama akan kowa yace bai kuke tsammani zan muku an ga da kawai cewa suke kai mai alkhairi ne dan mai alkhairi mun san baka rama mummuna da mummuna aka ce ga yabar sai annabi ya mun ji yace idza abu fa antum tulaka ku tafi din da ya ce mu haka ya mu gaba ɗaya ku dina ya ce mu to shi ne malai yake cewa fa idza ba'du zalika atamahumullahu min al-shaytan duk wanda yake haka sai Allah ya tsare su daga shaytan wa qada lahum aduhum ka'annahu waliyyun hamid Allah sai gaba ka ya koma da rikinka wani ka zo kuka haɗu ba zai iya yadda ku haɗa ido ba zai mi ko hannu ya haka ya gama shirya ba to biye ma shirye abubuwa iri iri za ka sha mamaki wannan ɗabi'ar haka take ba wai sai ga annabawa ko kan na ta ba ku misali la fakara shekaru a baya wani ya taba wannan har yanzu ina ganin sa Allah wata rana ya zo yake da ni shekara wajen goma yake da ni kai hakuri duk kaje nema allegation nema blackmail din kana duk kalma ɗaya Hausa biyu turanci ɗaya haka ya rike mu cewa kai hakuri wallahi banda ya faɗa ban zan yi dinki lokacin da kake wannan abubuwan naka bai na wai canja yake ba ko ɗaya shi nake to wallahi wanda zaka kuma idan da wani ya ce ba ka tura wallahi har yanzu muka haɗu kunya ta yi dubi ba ma ba ya iya haɗu ido da ni za mu gaisa yanzu ko da kai ni kuma rike hannun sosai sai mun gaisa sosai sai in sake to irin wannan ko da yake kaga ba ma ko kai a kan kanka ka kwatanta wanda ya zo ya gama wannan abu wallahi zai zama surikin ka musamman wanda zai zo rika ɗebo maganganu baka ji ba baka gani zai zai ce kai ka faɗa wallahi lokaci ba zai tsawo ba sai ya dawo ya lage amansa kai dai kawai ta Allah a ranka kawai ka kalle shi a Allah ba shi ne alimu bi zati sudur ba ba shi yake mallakar kowa ba yake mallakar kowa ka je ka gama tsiyar ka to Allah shine muqallibul qulub yake jiddiyo zukata kuma sai ya ga dama za a cutar da kai kai kuma kanka kai zuwa gari shi kenan ka kai kanka gurin Allah to kuma wa kake da shi wanda yafi Allah babu shi wa yake da shi da yafi Allah babu saboda haka kai da Allah zai baka kariya a gobe to shi ne mai da ka illa zu azbin azim sai Allah ya ce وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Allah madaukakin sarki yace wa in ma yan zagan naka shaytan da zarar wa in ma yan zagan naka min shaytan da zarar an samu wata fuska daga shaytan ya fuske ka da ba kai san adam ne kana faɗa da shi yana faɗa da kai to da zarar ya fuske ka an samu wata nazgun wata fuska wani bayan karfe ya janyo ka daga gare shi fasta in billah to ka nemi tsari a gurin Allah domin shaytan ya fi karfin ka bawan Allah Allah ya ba shi karfin gaske maganar ɗinsa mai kwari ne wanda da yi yadda wato ƙarfafa ya daina ya daina aiki sai ya zuke haka ke dan yi to ka nemi tsara tsari a gurin Allah ba ma sai da wannan sai da sai din inna sai da nan in shi ruba ma yanka biyu bil insani ilayhi sai ma da yake kaga sai ɗanin mutane sau da yawa kana iya kubuta daga ni daga makirkinsa ta hanyar kyautata masa za ga mutum ba kiri ne amma ta hanyar kyautata masa sai ka ce amma sai ɗanin jinni fa shi ko sai ka kai wa Allah kara shi ne bambanci domin kamar yadda zamu zo mu ji nan gaba cewa sai ɗanin biyu ne sai ɗanin insu wal jin ba ma sai ɗanin jinni fa innahu la indaka fihi shi kuma sai ɗanin aljanu ba ka iya mata bara idan wasu wasa illa ta'adahu illa illa listi'ada bi khaliqihi sai dai kai nemi tsari a gurin mahaliccinsa ba za ka iya mai dabarar da kai wa dan adam ba dan adam ta hanyar kuɗi sai ka ce eh amma wannan shi ne uwa uba Allah ya kire shi amma dan adam mafi yawanci abin da ya fi sanyo shi ne abin duniya za ka ga addu'ar ma shi ma ya tsaya ka amma ka ba shi abin duniya sai ka je har waka sai ba waka sai ka je ba ka gani yanzu da ake da waka wanda zai yi ma zamba jiya yau ka ba shi kuɗi shi zai yi ka sai bai shi dari yana barci a kafu kowa shi ne baje din ya ko ya gama kuje ka to haka abokin adawa yi to shi ke dan wannan dabarar babu sai dai ka kai wa Allah ta'ala fa idan ta'atta billahi wa lajata ilayhi kafahu anka wa radda kaidu idan ka nemi kai gurin Allah ka fake a gurin Allah sai Allah ya tsare ka daga kaidinsa gaba daya kaga ai da ke kan da mace da zuciya sun fi karfin mutum ko da yaushe Allah yake kai kara kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa cewa mutum ne je wucewa ta hanya guda ɗaya guda ɗaya tilo sai ga katon kari da sandarsa a hannu sai kan karan dan ya ba shi hanya sai ƙara yi wa kansa sai ga kamar jiga karan yake ba lokacin da yake kaga sanda da ga ya har yayi gubi ya rasa yadda zai yana daga kai sai ya hango uban gidan karan a karkashin bigiya yana kallon sa yana jakatawa in mai wayo ne kai ne zaka yi tsara zaka kai wa ranka ne da ya taimaka mu yana kwanta karkashin bishiyar nan zai daka matsawa kuma ga ya kyale ka kawo wallahi al-masal ala saboda haka ka ga kullun sana ubangiji iya da cikowa an kai ba tsara to zai baka kariya wai bawan Allah wanda zai je sihiri da bakirki da ke da komai ma wanda zai haɗu da aljanu da wanda zai haɗu da shayatin jinsi gaba ɗayan su da aljanu da bokaye waya da jinsi ba Allah ba to ga yawo ubangiji shi sai magani kai ba ka da ƙarfi la hawla la quwwata illa illa billah saboda ga yawo ubangiji sai magani ta ma to shine ma da abin da yake ga mana nan cewa ga shi na wakar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan qama ila salati yaqul annabi ya kasance idan ya miƙe zai sallah yana cewa a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi kaji da yake kai karar wato shaytanu ya ubangiji ina neman wato tsari a gare ka wanda kace as-sami'u mai ji al-alimu masani daga shaytan abun jifa na daga wakkarsa da yake yi da wato da dabaru da yake wajen janyo mutane duk irin wannan dabarun da yake da su ka kai wa Allah ƙara وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف أبايا أن جاء من الشوائر وأن قرارا إن أكد فدي قرارا أبو كان غابا قدادي da mutum yake da su cewa mutum da aljan gaba ɗaya alkur'ani a guri uku yaje gaba ɗaya alkur'ani na farko cikin suratul araf na biyu cikin suratul mu'minun na uku cikin wannan sura da Allah yake khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin kaga yadda za ka yi maganin mutum sai Allah ya faɗa kai mar abuwa ko wa amur bil urfi karka umarni da kikkiawa sai ce wa a'rid anil jahili ka kaure kai ga barin wa jahilai in za ku tuna ayar dan da sai na Umar wani ya ga sai na Umar yace wa hada min al jahili dan da ya wallahi ta karatun mu na lulu saboda haka kaga wannan shi yadda za a magance mutum Allah ya faɗa gaba kuma sai yadda za a yi gidan sai ce wa in ma yin zagan naka mina shaytani nazgur fasta'in billah ajal arafi yake innahu samiun alim a wannan da muka biya innahu huwa samiun alim sai kuma arab zai ce innahu samiun alim ka nemi kai a gurin Allah sai an biya ma yadda za ka magance makircin mutum ta hanyar kyautatawa da kau da kai sannan shi dan kuma neman kai a gurin Allah kun ji ayoyin da sun yi maganin mutum da aljan sai ta biyu shi ne wannan da muka biya ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا لك فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم وما يلقاها إلا كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو عبد عظيم هذه ما تفعل yadda za ka yi maganin makircin mutum sai kuma ya dawo na kenan wa in ma yan zagan naka min kenan nasgul fasta'iz billah innahu huwa samiul alim shi ma ko ina ce fasta'iz billah ka nemi tsari a gurin Allah to sai kuma ta uku cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ita ma da sarote tace cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a kamar da martani ta hanyar abin da yake mafi kyau in an ba mummuna la anu alamu bima yasifun Allah yake muna sanar da abin da suke sifaitawa a zukatun wa qul ka ce rabbi ya ubangiji a'udhu bika ina neman tsari a gare ka mina ma za ta ce ya dinga a'udhu bika rabbi an yadur daga wata irin ta ce nan da sirkullan da yake yi wa a'udhu bika ina neman tsari a gurin ka rabbi ya ubangiji an yadur kar ta halarto mun to kaga yanzu ka kalla ayoyi guda uku can gurin da aka zo gaba da shi aka yi fasta izillah a guri biyu nan kuma sai aka koya ma ya za ka yi ta'awilin sai aka ce wa qul a'udhu bika min hamazati shayatin dan an ka nemi tsari a gurin Allah ya za ka nemi tsari baka sani wannan kuma ayar da sauran sai tace ka ce a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsari a gare ka ya ubangiji daga wabda irin take ta da dabaru irin naka an gaya ba kai tsaye to wa uzu bika rabbi an yahduru saboda haka wannan ayoyi guda uku tilo suke a cikin alqur'ani ba na hudu wanda suka faɗa alaƙar mutum da aljan ko kuma mutum da wato shaytanin mutane da shaytanin aljanu yadda zaka mu'amalance sai Allah ya ce ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون Allah madaukakin sarki yake wa min ayati yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki al-ayatul kauniyya sai ce wannan haru al-lailu akwai dare daga ayoyin da suke nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu tadullu ala annahu wahid ko me da kare take gani a ban kasa wato akwai aya da take nuna cewa lallai Allah tilo ne shi kadai to yana daga ayoyin da shine dare wannan haru da yini wal shamsu da rana wal qamaru da wata la tasjudu lil shamsi sai ake gargadi ga masu wato ga masu ga masu sujjada ga rana kar ku yi wa rana sujjada wala lil qamari kada kuma ku yi wa wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kun kai sujjada ga ubangijin da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in har Allah kuke bautawa ai kaga a cikin hikimar Allah madaukakin sarki halittar wata da rana kawai ya yi ka shi za mu ke faɗa wanda yake astronomy da masu karanta geography kamata a ce lallai wanda ya tsara ya mutu sanin Allah dan kaga da cikin abin da Allah ya ajiye wa wata ba da za a ce akwai eclipse na mun ko na son da ake faɗa ka san cewa wata baya taɓa yin zazzabi in ba a ayyamul bid ba wannan shine aya a ayyamul bid kadai wannan kwanakin fararen kwanaki a iya wannan wa lokacin yake yi zazzabi kawai haka Allah ya tsara abinsa banda wannan lokacin ba wani scientist da ya sai gano cewa zai yi zazzabi bayan nan kawai lokacin da yake zama kwararan kwanaki a lokacin kaɗai yake zazzabi sannan ita kuma rana lokacin da wata baya nan kaga lokacin da ya zama ishirin da bakwai da takwas da tara lokacin ya faɗi ya mutu wani zai mutu a lokacin take nata ba ta yi lokacin yana nan wane mutum shi sa anan ne wata amsa da wani malami a cikin magabata ya bayar da wasu ke cewa lokacin da wato Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu goma ga wata ne da da wannan lissafin suka karyata wannan malamin cewa ba daidai bane domin lokacin rasuwa Ibrahim al-Mu'azzam dan gida Annabi alaihi salatu wasalam ai rana da wata sun yi kutubi ko an samu kutubi a wannan lokacin na rana annabi yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yakhsifani li mawti ahad da rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah ba ta yin kusufi dan wani ya mutu to kaga wannan lissafin kun gane abin da na faɗa da shi suka gano cewa lallai ko shakka ba ba goma ga wata Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu domin kun ce lokacin wata ne da wata yayi kusufi to ai wata yana kusufi ne a sha uku sha hudu sha biyar kun ji amsa ta fita nan yauwa sannan kuma lokacin kutubin rana ne sai ita kuma tana yin ishirin da bakwai da takwas da tara lokacin wata baya ne haka ake amfani da ilimi na zariya kenan kyakkyawa wajen gano abu cewa daidai ne ko ba daidai bane da ita suka yi amfani to shine Allah madaukakin sarki yake to kada ku yi musu sujjada domin su ma Allah ne ya halice su sai yake wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ga ubangijin da ya halice su su waɗannan wata da ranar in kuntum iyyahu ta'budun in har Allah kuke bautawa in kuma ba shi kuke bautawa ba to shi kenan fa in takbaru in ko kun yi girman kai ko in sun yi girman kai falladina inda rabbika wadanda suke gurin ubangiji su waye mala'iku yusabbihuna lahu kullun tasbihin da suke yi billahi da dare wannan hari da haka nan da rana wa hum la yas'amun saboda haka a lokacin kuma ba ta kosawa shine wa hum la yas'amun kaga fa in yakun biha haula'i faqad wakalla biha qauman laysu biha bi kafirin Allah yake idan wayannan sun kafirce to mun dora wasu waɗanda su ba za su kafirce ba in mu mun kibin Allah Allah ya dora wasu waɗanda su ba za su yi mabiyayya ba kwata kwata to shine yusabbi'una al-laila wan nahara la la wato wannan nahara wa hum la yas'amun ba ta kota kwata kwata sai Allah yake ni ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله مدعوكين سنكيتي wa min ayatihi ko shine oh wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah annaka taral arda kana kallon kasa khashi'atan ta mutu ta ce ta mutu amma fa idza anzalna alaiha alma Allah yake da zaran mun saukar mata da ruwa kuwa sai ta gaske ta girgije ta motsa warabar ta kumburo shine rabat innal ladhi ahyaha to wanda ya raye wannan kasar fa la mu'yil mauta shi zai raye da matattu wannan misali ne ne kyau tunda kasar nan ta mutu kai ma ka san matacciya ce in kai duka ba a lokacin ba za ta fito ba ba za ta fito wallahi domin ta mutu to wanda ya rayar da ita da haka ke iya fitar da wani abu daga cikin ta lamu'il mauta shi zai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki kadiru mai iko ne ala kulli shay'in akan kowa da komai sai Allah yake ne إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير Allah madaukakin sarki yake innal ladina yuzhiduna fi ayatina hakika waɗanda suke da ilhadi sun ciji da wuce gona da iri dangane da ayoyin mu la yaqawna alaina Allah yake ba ba za su buyan mana ba sai na zaka shiga ka buyo wa Allah ina babu yace Allah madaukakin sarki yake afa man yulqa fil nari shin wanda aka jefa cikin wuta khairu jefa alkhairi amman ya ati amina ko ko wanda zai zo yana cikin aminci yawmal qiyamati ranar alkiyama waye ba alkhairi da wanda ya fada wuta da wanda zai zo ko kuma bai cikin annajuwa da jin dadi Allah yake in ima duba shi to ku aikata abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle Allah wa rabbukin sarki basirun da gani ne bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa wannan ayar innal ladina yudhiluna fi ayatina la yaqawna alaina suka ce wanda suke ilahadi dangane da ayoyinmu malamin suka ce kamar yadda ibnu abbas yake cewa al-ilhad ne wajen kalami ala gairi mawadi'i mutum ya dau magana ya sa ta ba inda take ba shine ilhad barke wa Allah kici ji imamu katada yake huwa al-kufru wal inad shine wato kafirci da taurin kai yake kira da wato al-ilhad la yaqawna alaina fi kuma bi jadidin shadid wa wa'idun akid annahu ta'ala alimun bi man yalhadu fi ayatihi wa asma'ihi wa sifatihi cewa Allah yana sanar da wanda suke yi wa wato ayoyin Allah da sunayensa da zubobinsa ilhadi ka kirkiro wa Allah suna ka dangana ba ko kuma Allah ya ba wani wanda cikin bayin sa wani suna wanda ya kama da nasa kace iri ɗaya yanzu misali da Allah madaukakin sarki yake inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim ka kalmomin guda biyu ko sai kuma yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تفرقوا الله ya bawa kansa cewa lallai ubangiji la ra'ufu billahi dangane da mutane la ra'ufu rahim mai tausayi ne da jin kai nan kuma sai yazo yake manzo ya zo muku daga cikin ku azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina wanda yake ga mu'minai ra'ufu rahim kaji aka dangana annabi alaihi salatu wasalam kan rahubu rahim nan ba rahubu rahim ba iri ɗaya bane to amma ka ga ai ba ɗaya bane da na Allah da na Annabi alaihi salatu wassalam to wanda zai zo ya kwatanta su ya zama yayi ilhaji ko kuma da Allah madaukakin sarki ce wa kana Allahu sami'an basira Allah madaukakin sarki ne ji ne kuma mai gani sai kuma yake al'ada ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an yanzu wannan tarjih da ake magana akan wa ake da duk dan adam kowanne mutum cewa fa da Allahu mun sanya shi sami'an basira me ji kuma me gani sai kuma ya ce wa kana Allahu sami'an basira in dai ne to shine abin da ake kira sai daga cikin misalan da malamai suka kawo cewa na ilhadi cewa karɓar wani abu na Allah kwatanta shi da na mutum cewa ga makaratun mu nake a masallacin doba cewa kaga annaba zai ga inna la la yastahi min al-haqqi kamar yadda wato na da ummu salama ta faɗa akwai ko kuma hadisi inna la hayyul karim Allah madaukakin sarki hayyul ne kunya ne karimun kuma mai karamci kaga mai hankali labiyayye ai ba zai zo wadanta kunyar dan adam da Allah ba yawa irin wayannan sune ilhaji tsakowa kace bari ka kwatanta ko ka kore kace a ai yanzu an ce Allah hayyul karimun idan ka zo kace ka kore sifar daga Allah me zaka ce da Hausa kai ka san da addini mutum yana faɗa wannan kalmar yayi yayi rinda ya yayi kabuda so da haka abin da ya tabbatar wa amiru haka ba da kamar da Imam Malik ya faɗa cewa ka bar wa Allah abun ka ba irin naka ba kullun zaka ji ba dai in ba ka ma wani abu a tunanin ka ba da ba da an ce Allah masani ne ne ilimi ba za ka taɓa kawo san mazarin kano ba ko ba haka bane domin kana da ne akan fitara kai kullu mauludin yuladu ala fitara akan lafiyayyar aqida kai sai an fara kawo ma wani tunani sannan zaka hararo shi amma asalin aka kyale ka zaka gamsu cewa Allah haka yake kuma ba za ka kwatanta da naka ba to shi da ba a so ka kawo wannan falsafa da za ka je ka ruɗa mutum ya shiga wani guri an fahimta da kyau ko komai na Allah ba yi laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir kun ji nan ba da ya kore gaba ɗaya cewa ba wani abu da ya kama da Allah sai yake kuma ni ina ji kuma ina gani ya shiga to saboda haka wannan shine abin da ya fito ba tsaya daidai kan alqur'ani kenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah tsoke nan abu man yurga jin nari ko mu tsaya daidai kan da sai mu tashi sati ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yabe mana akwai wani ya turo da tambaya bari mu duba mu gani akwai wani daga cikin wani yan uwa a nan cewa ya turo da sakon cewa Allah ya yi wa yayansa yana zuwa karatu nan Allah ya yi wa wansa rantsuwa jiya saboda haka suna bara addu'a muna roƙo Allah ya yafe masa akwai Alhaji Muktar Abdullahi Manan wani bawan Allah da nake faɗar da gurin sauka wanda yi mana hanyar gidan nan gidan da yana can mahaifiyarsa na ma faɗa cewa mahaifiyarsa ba lafiya Allah ya mata rantsuwa ɗazu muna roƙo Allah ya yafe mata Allah ya hukunta sarki ya ba su hakuri da juriya akwai tambaya ta gaba to wannan tarihi yake so ne a bashi na shekul islam wadda da a takaice ba lokaci gaskiya yanzu sai za mu ajiye tambayar sai san da muka samu lokaci ina ƙara amfani da wannan dama wajen yi ban gajiya musamman ga dattawa da iyaye na wannan masallaci da suka halarci kun ga har rana ita da muka yi karatu ba mu da sakon cewa za a yi mana taron abula na sauka alƙur'ani da muka yi ranar alhamis sai cikin kwanaki waɗanda suke na aiki aka kusan kwana uku kawai aka ba mu to kuma iyaye masu albarka duk da ba mu zo kafa da kafa ko wasu da gaske sun halarta kwarai da gaske muna yin su ban gajiya muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi godiya ta musamman ga waɗanda suka tsaya mana tsayin daga musamman a yanzu lallabi kamar yadda nake faɗa cewa ya tsaya tsayin daga da da Abdulrahman da su muka yi waɗanda da shi musamman na a ta zuwa gidan wato sarki da kuma alhaji aminu sarki alhaji abdullahi aliyu da gumar duk tare muka yi wannan bare da muna roƙo Allah maka hukun sarki ya saka musu da alkai Allah maka hukun sarki ya bar tsawon fara ne amfani muna roƙo Allah da suna yin kyawawa duk waɗanda suka yi musharaka suka yi mana fata da kai da Allah maka hukun sarki ya biya musu bukatun muna roƙo Allah da suna yin kyawawa da kofin sa wanda kuka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da komai da madaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wa'anmu da malaman mu da iyayen mu da ƴan uwa musulmi Allah ka rike da rahama a kaburburan idan ka mu dawo Allah ka sa mu cika da kai da imani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kun ce rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yi mana kasar mu Allah dai ki sarka Allah ka zama da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zakan kawo kanmu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa تجبوبن درد وبكاء الله تجيه وتأتم قدورة عين مبينيك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين